إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شجدر أصبر وندي دي دي دا daren goma ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasta madina yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da tara idan ba ku manta ba karatun wannan littafi na sifatul mu'mina as-sadiqa littafin nawal bintu abdullah mun tsaya ne a shafi na ashirin da takwas a irin nawa a inda malamar take mana karatu akan wata gaba wacce take nuna mana daga cikin siffofin muminar gaskiya akwai kasancewarta mai tsoron Allah da kiyayarta da saba ma dokokin ubangijinta da kuma taka tsantsan da gudu da take wa duniya a inda ruwatu ɗan zubair malama ta kawo mana cewa ba ka iya ganin muminar arziki sai ita mai yawan azumi ce mai yawan sallah ce mai yawan karanta littafin Allah tana yawan azumin nafila tana kuma yawan tsayuwa ta dare na filfili to ba a magana sallah farilla kenan ba irin matan yau ba jama'a kun gane ko har inda malamar ta kai mu ga nuna mana cewa sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yadda watan wata rana ta yi sadaka da kimanin kuɗi da ya kai ma watan ta yi sadaka da kimanin kuɗin da ya kai ma watan kamar ka ce dubu ɗari bakwai a yau amma tare da haka aisha takan yi faci a tufafinta ko a watan doguwar rigarta ko a dogon mayafin jikinta aishan nan take ba da labari dangane da abin da ya shafi zainab kishiyarta take cewa ban ga wata ya da ɗai da tafi alkhairi a wannan duniyar ba kamar zainab ta ci gaba da siffanta zainab tana cewa zainab ta kasance ita ce ke daidaita kanta da ni wurin matsayi a wurin manzon Allah watan ita kaɗai ce take gwada darajarta da tawa a gun manzon Allah take cewa zainab ita ce mace mafi tsoron Allah mafi gaskiyar zance mafi sadar da zumunci mafi girma a wurin yin sadaka duk da sadakar aisha aisha ta tabbatar da cewa zainab sadakar ta tafi ta kowa sannan ita tafi kokarin ba da kanta wurin yin aiki wanda in ta samu sakamakon aikin sai ta kwashe kudin ta sadaka da shi don ta samu shiga a wurin allah ubangijin talikai wannan magana asali al'imam muslim ya fitar da ita malama ta cewa haka za ta kono sifatul mu'mina as-sadiqa yanda ka ji dinnan haka siffofin mu'mina mai gaskiya a imanin ta yake kasancewa nan muka tsaya in ba kumanta ba ko malama sai ta ce uktul mu'mina ya ke yar uwa ta mu'mina kam tagtarul kasiratu min nisa'ina dan Allah daga cikin matan musulmanmu na yau guda nawa ne suke ruɗuwa an gane ku kam ai da yawa tartarul kasiratu min nisa'ina da yawa a yau matanmu na ruɗuwa fatahrisu ala an yakuna asasa baitiha min ahdas sai ka ga mace musulma a yau tana kwaɗayin karikitan kayan ɗakinta ta zama daga cikin irin na zamani yau musulma ba ta da tunani illa ka rikitan kayan ɗaki kayayyakin ɗaki an gane su ko asas asasul bait su ne a ce da kabad ɗinta da kwanukan ciki a yanzu ma baka ga akwai wani abu yana nan kan gunki shi karsa ko ne amfani shi shi ne ba a zuba ruwa a cikin ko ba a sawa miji tuwo a ciki bare ya ci haka kawai ake aje shi an gane me sunan shi ros rosi kirista to kirista ko a'a jama'a ba dai kirista ba eh kiristan ha ko dai ku tambayi mata sunan shi kam amma dai ba kirista ba an gane ko to irin wannan abin shi za a gan shi ɗinɗine ne da tangaran ake yi shi ga sunan za a ɗanyi wani kadar dogo mai gilashi in ka hange shi a ciki ta kowane ɓangare a cikin shi akwai gilas shi kan shi kadar ɗin to shi wannan abu sai ka rasa me ya amfani shi ko ajiya ba a yi a cikinsa shi ba a zuba ruwa a sha kuma shi ba za a sawa miji tuwo ya ci a ciki ba in ka ce me ya amfani shi su ma ba su sani ba kawai dai a gan shi a ɗaki a yi sha'awa to abin da muke cewa ke uwa mumina da yawa a yau matanmu na ruɗuwa sai ka ga mace musulma tana kwaɗayi ala an ya kuna asasu baitiha asasu baitiha min ahdas karikitan kayan ɗakinta su zama daga cikin na zamani wa ajmal karikitan kayan ɗakinta su zama mafi kyau fiye da na kowace kowace ya mace wa aglal asas kuma karikitan kayan ɗakinta su zama su ne mafi tsada da ake labari a gari an gane ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yawa matan musulmi yau suna ruduwa da waɗannan abebe mace ce ta rage kuɗin cefane da miji ke bata jama'ar musulmi kun gane kawai dan ta sai irin waɗannan abubuwa duk wanda ta rage kuɗin da ake bata barauniya ce ki rage kuɗi da ake baki dan ki wani abu wanda ba shi aka ce ki ba to wannan sata ce wannan ha'inci Allah kyauta walau ra'aina kaifa kanan manazilu sahabiyat da za mu ga yanda watan matsayin matan sahabbai yake wa ummahatul mu'minin da kuma uwayen mu'mine matan annabi da za mu ga halin yanda rayuwarsu take la'arafnal farqal azim da mun fahimci bambanci mai girma tsakaninsu da matan mu yau kusa ma ba za a hada ba jama'a da za mu kalli yadda matan sahabbai da matan annabi suke mu kalli matan mu da yau waɗanda su ma fa suna cewa musulmi ne amma da mun hangi bambanci mai girma tsakani kuma za ka ga ana cewa wai alasa wai mata ba ake gaya mu wannan maganar alasa mu ɗau kayan garan na na fatima to da irin wannan tunanin za ki ɗau kayan garan na na fatima ta ina wadda aka ce kayan ta ƙwara ɗaya ne tak to ina ma kayan garar tun da an ce kayan sawan ta ɗaya ne tak kar ku rubiya ku ƴan uwa mata musulmi sai malam yace amma masakin ummahatul mu'minin game da ɗakuna na uwayen mu'mine matan annabi kenan radiyallahu anhunna Allah ka yarda da su game da ɗakunan su faqad kunna yaskunna sun kasance su suna zama ne ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da manzon Allah suna zama ne fi hujratin sagira a 'yan ɗakuna ƙanana ƙananan ɗakuna buniyat wanda su kansu ɗakunan an gina su ne min jaridin nakli da zarbar dabino kabar dabino an gani an san dai abin kaba ko to da shi ne aka yi ɗakunan matan annabi masturatun abwabaha wanda ƙofofinsu an yi musu labule ne ko bima suhi sha'ari da watan wani gwado wanda aka yi shi da gashin dabba masfufatun tis'a hujratun wanda sun an jajjera su su ne abeban jajjerawa ga su dan a jajjere kuma ɗakuna ne guda tara sharqi ko sharqiyal masjidi wa shimalaihi wa qiblaihi an gane watan gabashin watan masallacin annabi ɗakunan ana aka jero da kuma ɓangaren watan hagun masallacin manzan Allah da kuma ɓangaren gabashin masallacin manzan Allah a nan aka jero ɗakunan a haka wa abwabul hujurat ƙofofin waɗannan watan ɗakuna ɗin atis waɗanda suke ɗakuna tara musharafatul masjid gaba ɗaya ƙofofin sun yi watar sun fuskanci masallaci ne daga daga ɗakunan annabi ya fito daga cikin ƙofofin kawai masallaci zai shi qala al-hasan al-basri hasan al-basri yace kun ga tabi'i rahimahullahu Allah kai masa rahma ya ce kuntu adkhulu buyuta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam muna yara nakan je in shiga ɗakunan matan manzon Allah fi khilafati Usman a zamanin khalifancin sayyidina Usman an gane ko nakan je in shiga ɗakin matan annabi a zamanin sayyidina Usman fa atana wala suqufaha yace nakan ɗaga hannu fa ina yaro in taɓo rufin ɗakin biyadi da hannuna wannan yana nuna maka ɗakin kawai iya tsawon shi tsawon manzan Allah ne iya tsawon shi kawai in an shiga da yadda za a tsaya amma bai wuce bai ƙara akan komai na tsawon manzan Allah ba sannan ɗakuna an ce maka ƙanana ne ko idan annabi ya kwanta kan shi na jikin wannan bangon kafa shi na jikin bangon can ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar amma in ka je wani gida ka shiga wani ɗaki kai za ka ce ta to wai nan aljanna kake ko duniya saboda wani falon fa gadon ɗakin kawai ya kai masallacin nan za ka yi mamakin wannan wani falon gadon shi kawai ya kai faɗin masallacin nan za a yi ta birgima a kai ba za a faɗo ba sannan ka ga ɗaki ya kamata a ce mutum ɗari ne ke kwana a ciki amma ɗakin mutum ɗaya ne wani babban mai arziki ne ko da yake ba musulmi ba ne a garin fatakwal muka je gidan shi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to har musulmi na irin wannan gidan ɗaki ne za ka yi mamakin Allah a ɗakin yadda girman ɗakin yake ɗaki ɗaya kawai don ƙofa ta kai bakwai a ɗakin wallahi sai na neman tambaya na ce to waɗannan ƙofofin ba duka ya ce ba arewa ba ce ce ba arewa ba ce kawai an san da zai bani kenan ba arewa ba ce ya ce a bangare ba ya ce ai duk ta inda na ji bangare ba to akwai hanya ta ko'ina na ce gurgu muka yi dariya na ce gurgu kenan saboda rashin aminci a ɗakin fa a sama yake ba wai a ƙasa ba ne amma billahi lazi ta ko ina kofa ce kuma akwai steps na sauka to kun da ji hasanin basari ya ce nakan shiga ɗakin matan annabi a zamanin khalifancin usman in miƙa hannuna in taɓo rufin ɗakin ana ce maka fa yaro ne karami lokacin hasan basari an gane ku wa hina ma amara al-walid al-khalifatu al-umawi bi hadam al-hujurat wa dammiha ila al-masjid a lokacin da al-walid watan wannan khalifa ne na bangaren umayawa ko a lokacin da ya bada umarni game da a rushe waɗannan ɗakunan a haɗe filinsu da masallacin manzan Allah saboda lokacin musulmi sun ƙara yawa masallacin ya yi kaɗan matan annabi duk sun rasu to sai aka ce kawai ya kamata a buge ɗakunan saboda duk dama suna kusa da masallacin ne sai a ƙara wa masallacin faɗi ya zan ɗakunan yanzu sun zama cikin masallacin kawai to sanda ya bada umarni a rushe masallacin kala sa'id ibn musayyib sa'id dan musayyib akhir mutaqaddimi ne yace laitaha turikat kaitu ina ma da an bar dakunan a yanda suke falan tuhdam ba a rushe ba a rushe su ba hatta yaktasira nasu fil bina'i har dai musulmi a yau in za su gini su rinka takaita yanda za su gini da ma ba a rushe dakunan nan ba duk musulmin da ya je aikin haji in ya je ziyara masallacin annabi a ce mai kaga dakunan matan annabi ka leƙa ka ga yadda suka ce yanzu nan ne ɗakin matan manzon Allah ne in ka dawo garin ku sai ka ga ana ka yake to ne ka wuna ka gani jama'a musulmi kun gane watan shi musulmi fa yana ɗauka kamar ya shiga kamar so yake shiga ta kofar na ya wuce ku karanta kardawi cikin wancan littafin nashi watan watan wannan littafin da ya magana akan lokaci din nan me yasa mai suna ne wannan littafin da na zo da shi makon da ya gabata na so in yi magana akan wasu matsaloli cikin littafin har dai na gama lokaci ne bayan gari ne ba kuma yau na manta na taho ba shi ya kawo labarin wani daga cikin annaba ko da yake shi ma ya ce Allahu a'lamu bi sihhati tambaya aka yi masa cewa ya yi dau duniya ya ce kamar bakin kofa ya tsaya an gane ya daga kafa kawai shige can ya ce haka ya dau duniya zuwa lahira jama'a kun gane to wanda yanzu tsayayye kenan kawai daga kafa zai ya wuce ya shige lahira ina shi ina tsaya ka ga wani katafaren gida na fitar hankali kuma jama'ar musulmi kun gane ku Allah kyauta to kulleji ya ce wayarau musulmi su ga ma radiyallahu li nabihi abinda Allah ya yarda wa annabin shi raye a ciki wa mafatihu khaza'in dunya kuma mabuɗai na taskokin arzikin duniya gaba ɗayansu biyadihi suna hannun annabi ne amma ka ji iya inda Allah ya zaba mai rayuwa intaha wannan ka duba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa azwajuhu ka duba rayuwar manzon Allah da matan shi fi suratul ahzabi shafi na 69 amma asasul hujurat amma game da wannan karikitan kayan ɗaki da ake kai mace da shi faƙad wasafat lana ummul mu'minina aisha to uwar mu'mini aisha fa ta siffanta mana radiyallahu anha Allah ya ƙara wa aisha yadda ta siffanta mana firashin nabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta siffanta mana gadan bolo din dimemiyar katiba ta manzon Allah faqalat ta ce inna ma kana firashu rasulillahi صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه أدما قدم بونو ko katuwar katifa wacce manzon Allah ke yin bacci a kai to ta fatar dabba ce hashuhu wato irin wannan sosan da aka tura a cikin fatar lefin duk ciyawa ce kawai wanda wani lokacin an kwanta kawai sai ma kaga ta faso wannan fatar kawai tana soke manzon Allah rawahul bukhari al'imamu bukhari ya ruwaito wannan watan hadisi ko da yake suna cewa hashuhu cin bakin fatar da wannan kawai da ciyawa aka samu aka mata cin baki oh Allah inna hunna almu'minatu sadiqat waɗannan fa su ne mu'mine na gaskiya qanitatun bima a'ahunna Allah masu yin hakuri da kaɗan wanda Allah ya ba su radiyatun bima katabahu Allah lahunna min ar-rizqi su mu'minan gaskiya su ne masu yarda da abin da Allah ya rubuta musu na arzikin rayuwa ta halatta dai ci bihinna ya yar uwa musulma ina ma da za ki kokari ki rinka koyi da su ina ma da za ki kokari ki rinka koyi da waɗannan jama'a kun gane ko Allah kyauta amma ma'aishatuhunna fa kaifa kanat to game da rayuwarsa take gudana an gane game da rayuwarsu fa kaifa kana to yaya take gudana ya take kasancewa tasifu lana ummul mu'minina aishatu radiyallahu anha libn ukhtiha aisha gaye tana siffanta mana wacce ita ce uwar mu'mine tana siffanta mana yanda rayuwar tasa take amma wa ta gaya wa a lokacin dan yar uwarta mai suna urwata radiyallahu anhu urwata take gaya wa maganar Allah ya kara ma urwata yadda urwata dan zubair ɗa ne na nana asma'u fakalat lahu aisha ta ce wa ɗan ƴar uwarta ibna ukti ta ce ya kai ɗan ƴar uwata in kunna lanan tabiru ilal hilali mu dinnan man kasance mukan zare ido ga wata mu ga jinjirin wata summal hilal sannan mu ƙara ganin wani sabon jinjirin wata summal hilal sannan mu ƙara ganin wani jinjirin wata kun ga wata biyu kenan a jiri a wata biyu ai idan muka ga jinjirin wata gashi idan muka ƙara ganin wani ai wata ɗaya kenan in muka ƙara ganin wani ai wata biyu kenan kun gane da yawa dama mutane na cewa wata uku ba wata uku bane a'a watanni guda uku muka gani amma kuma kwana sittin ai ko kun gane kuwa yanzu idan ka ga jinjirin wata zuwa ganin wani sabon jinjirin wata wata nawa kenan daya daga nan in aka ƙara kaiwa kaga wani biyu to wata biyu ne ake a gidan manzon Allah ba a girki ba take ba da labari salasatu ahilla ga su jirajiran wata guda uku duk a idan mu an yi su wa ma da fi abiyati rasulillah amma a gidan ɗakunan da ke gidan manzon Allah ba a kunna narun ba ba a kunna wuta don girka abinci a gidan ba za a ga tsawon wata biyu jama'a ba a ɗaura tukunya ta girki a gidan manzon Allah ba a kunna wuta ba sam fakala urwatu da aisha ta gaya ma urwa haka sai ya ce ya khala gwaggo ma kana aishukum to me ke taimaka muku gudanuwar rayuwarku me ke isa ku a rayuwa kenan qalat sai ta ce mai al-aswadani baƙaƙen abeban nan guda biyu balarabe na faɗin wannan kalma akan at-tamru wal ma dabino kawai da ruwa muke sha da mun ci dabino sai a sha ruwa shikenan sai a hakuri an gane ku illa sai dai annahu qad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jiranu min al-ansar annabi na da wani makoci cikin mutan madina wa kanat lahum mana'ih yana da wasu tumakai ko raƙuma waɗanda hantsa suke ɗauke da nono wa kanu yamnahuna rasulallahi min albaniha sukan tatso wa manzon Allah daga ruwan nonon waɗannan tumakan ko raƙuma an gane ko ko fayas ina shi kuma in sun kawo mai sai ya shayar da mu wannan nuna wannan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi wal mana'ih abinda ake nufi da al mana'ih shine ashatu tumakai ko awakai awin naka ko raƙumai yutiha sahibuha rajulan wanda mai suke bada wannan tumakan da awakan ga wani mutum yashrabu labanaha wanda zai rinka tatsan nonon yana sha ثم يردها إن يا جم شاي داومي دا تماكنشي كو أواكنس كو راقمس إذا انقطع لبنها إن نون الناس يا ينتي sai ka dawo mai da abin shi laraba tana irin wannan idan yana da tunkiya wadda take no hanta tana cike da nono sai kawo maka ita ce ga yanan ka rinka shan nonon daren da nonon ya ƙare a hantsar tata to shi kenan sai ka dawo mai da abasa dama ba ba ka yi ba ruwan nonon da shi ya baka ka rinka sha an gane ko Allah kyauta to kun da ji mata kwana ɗaya ne ake yi ba a tuwo a gida ba amma ku ta bala'i kuna masifa ku gaza fahimtar mutane wai ku kuna ganin Allah ba zai taɓa jarraba bayi ba kenan kuma ke dan Allah in ba dan yin Allah ba tun kina karama kike cin abinci har kika girma shekarar ki nawa da shi a gida kullum kuma sai kin ci a ce rana guda a kamata a ce ma dan Allah a ba hakura da cin abincin nan koko tun ana yara fa ake ci to amma ba a ci bane ba za a iya rayuwa ba to amma sai ki gane me yasa Allah ya shar'anta muku yin azumi saboda wata ran in ta rikice an rasa abin da za a ci sai a tuna Allah da kanshi ya tsara mana da shi amma ya ce kan mu ci to dan mu dau darasi ne ran da muka rasa to mu tuno wancan lokacin da shi mun hakura to bare yau ba shi sa jama'a kun gane darasin ku diba fa ga abincin a gida Allah ya ce ka a ci me yasa dan a ɗau darasi wani lokaci ana rayuwa sai ya zan ba abincin to sai a kuri ka a nemi haram a ci kar kuma ta da rikici in ba haka ba dan an rasa abin da za a ci me yasa ba ki rikici a lokacin da ake azumi kice dan ne sai a baki da Allah yi jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta to su ne mumina mummunan gaskiya kun ji yanda suke saboda haka malama ta ce wa qad sara ala hadha an-nahji al-kathir min al-abidat was-salihat az-zahidat an sami da yawa cikin masu bautar Allah mata mutanen kirki mata masu takatsantsan da duniya mata an samu da yawansu sun tafiyar da tsarin rayuwarsu akan wannan tsari irin tsarin da su Aisha ke kai faqad haddasa al-bukhari imam al-bukhari ya ba mu wani hadisi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ata nisa ba'da salatul eid manzon Allah ya je gun mata wata ran bayan an sallama sallar idi fakallamahunna fi sadaqa annabi ya magana da su akan kowace ta kawo nata gudunmawa don taimakon addini kowa ta kawo nata sadaka an gane ko فأخذنا ينزئنا الفتخ sai suka rinka tuzgo ina irin ɗan abun nan da ake sa a hanci menene sunan shi eh bari bari ma ko to irin wannan abin sai mata suka rinka cizgi shaka suna cire shi bari ma ko to mata kun ji wannan bari ma mata suka rinka cire shaka suna wurgawa wal qurta suka rinka cire dan kunnan kunnan suna wurgawa wal qu'ud suka rinka cire sarƙoƙin wuyansu suna wurgawa wal atwaq atwaq kudiba sarƙa idan an ce wannan watan al'uqud kudiba sarƙa da za ka ganta haka ta mata ka ganta hannun kirji mai can haka amma al'atwaq shine ina irin sarkar da ake sa ta amanna da wuya kun gane wanda za ka ga waye san sunanta ita kuma eh bit daɗin yi wa mata karatu ke da irin wannan yanzu in su ne kawai sai su ce ka ba kai kanka ka samu wani ilimi amma yanzu da duk ya duk da gobe kai Allah kyauta to ku diba al'uqud shine sarkar da mata ke ratayawa a wuya wadda za ka ganta ga ta hannun kirjinta nan da wani dan abin nan abin ado haka a jikinta to amma wannan atwaq ina irin sarka da za ka ganta manna a wuya ya mace haka take gaba ɗaya a wuya a manni to ita ce atwaq wasu irin ta ce a wuyan suka rinka turo ta wal khawatim da kuma zabba da ke hannun wasu suka rinka ciro su wal khalakhil da kuma mundaye mundi ba mundaye ba suna yake sa a kafa ba suka rinka ciro su wai ha suna wurga waɗannan abebe nasu fi saubi bilali kaga dan ba su duniya komai ba kayan ado ne amma sun cire sun wurga a matsayin sadaka suna wurga waɗannan abebe fi saubi bilali a tufar a wani katin watan jale ko mayafi an gane na bila babban bawa wa kana bilalun a lokacin shi bila kada ba sada saubahu ya shimfiɗa wannan katon mayafin nasa liya ba a fihin nisa'u sadaqatuhunna dan mata su rinka aji ko ga tasu sadakar da aka ce a bayar don taimakon addini ba ruwan mata a wancan lokaci ko mai mace take da shi in an ce hayya a kawo gudunmawa don addini za ta ɗauko ta kawo me yasa tana tunanin wanda Allah zai aje mata aljanna ai ya fi wannan da za ta bayar ko bai fi ba mata kuwa ke tambaya ko bai fi ba ku ansa can fallanzur ila riqatil qulub to ya kamata makal ne dubi zuwa ga taushin zukatan mata a wancan lokacin wa ila sur'atil ijaba li amrillah dan Allah ne dubi mu ga zuwa ga saurin amsa kiran mata da ke yi ga umarnin Allah wa an rasuli da annabi ya ce sai ga suna aiki annabi na cewa sai ga kawai suna ta zuba wa ila kaifiyatul musara'atul khairat dan Allah kamata mai dubi ya ku ɗan uwa mata da maza mai dubi mu ga yanda mata ke rigirge tsakanin su zuwa ga ayyukan da suke na alkhairi daga cewa a bayar wannan sai ta fusgo dan kunnanta dan kunnayenta wannan ta turo sarka wuya wannan ta turo wannan sarka wannan ta turo warawarai wannan mundaye wannan zabba haka suke ta gaggawa kowa na jefawa amma yau idan ka ce a kawo kayan suna ta kan ba su da kuɗi su kan ba su da kuɗi in kana son ka gane suna da kuɗi sai in za a yi biki to nan fa za ka gani wata in ka ga abin da za ta yi sai ka ce oh da ma mijinta ta taimaka wa damiyar gidan ta gyaru ko da ta sati ɗaya ne amma ba ruwanta kuɗin na nan a ɓoye ana ta wahala ana ta cin mara daɗi suna ganin na bayan Allah ba kuma miyan nan fa in an gyara da ita za a sha amma ba abin da ya dame ta amma da an ce da biki to za ta yi mamaki abin da za ta yi abin da za ta yi a lokacin da za ta taimaka mai gidan nata wallahi da an yi sati ɗaya mai gidan an ɗan gyara ta Allah kyauta kuma duk wannan karatun mace ce ta rubuta mu ba mu fassara muke yi wal hirsu dan Allah bi baka ga wal hirsi ko ala ridallahi di ba ka ga yanda mata ke gaggawa zuwa ga nuna kwaɗayinsu akan abin da zai ja musu yardar Allah da wanda ya bada sadaka shi kenan yana neman yardar Allah ne kuma ran kiyama duk in ta rikici sai Allah ya zo da sadaka sai ya mai da ita wani katon abu da yanan ta rikici a kiyama sai ka shige karkashin inuwar sadakar sai an gama wannan rikicin kawai sai a ce kai fito tafi aljanna kin ji ya ce yar uwa mace da ma kun gane ko kazalika ruya haka aka ruwaito cewa anna mansur ibn ammar lalle wani daga cikin sarakunan musulunci da aka taɓa yi mai suna mansur dan ammar qama yawman ya taɓa tsayuwa akan mumbari wata ran ya huddu nasu alal kital yana kwadaitar da mutane a zo a tafi yaki a tafi jihadi don daga addinin Allah wa kana baina sami'ina imra'atun a tsakankanin waɗanda ke masallacin yana kwadaitarwa yana lacca yana jan ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah da ke shajja'a zuwa yaki don daga addini a masallacin a tsakankanin masu jin wa'azin akwai wata ƴa mace an gane ko faqara hatta rikatan sai ta samu wata 'yar takarda an gane ko sai ta wurgo ta gaban shi wannan sarkin musulmin jama'a ku tsaya da kyau ku ji wannan labarin sai ta samu wata takarda kawai sai aka ga ta wurgo takardar gaban shi sarkin musulmin da ke wa'azin a shirya a tafi wannan yakin don ɗaga addinin Allah kutibat fiha ko katabat fiha ta rubuta ne a cikin takaddar da ta wurga ga abin da ta rubuta a takaddar ta ce ra'aituka yabna ammar na ganka sarkin musulmi dan ammar ta hudu kana kwadaitar da musulmi alal jihadi su fita aje jihadi wa kada alkaitu zafa'ira sha'ari to wannan takarda bayanin da ke cikinta shine gashi nan na jeho watan kullum gashi na falastu amliku wallahi gairaha na rantsi da Allah a duniya ba abinda na mallaka in ba wannan tikkin gashin nawa ba fabillahi ina haɗa ka da Allah don Allah iji Allah ka sanya wannan tikkan gashin nawa an gane ku ka sanya shi ya zama ki da farasin da baibayin ɗaura wani doki razin wanda yake mai tafiya yaƙi fi sabilillahi dan daga addinin Allah ta'asallah ina sa ran Allah an yarhamani dalilin wannan abu da na taimaka da shi ina sa ran Allah ya min rahma jama'a bari ku ji za ku fi ganewa sayyidina Umar ne ya ce wannan Mansur dan Ammar ne ya ce sarkin musulmi kowa ya kawo nashi gudunmuwar kowa ya fito a tafi jihadi to waɗanda mata ne suna ta kawo gudunmawa wanda maza ne suna ta shiri a fita to ita wannan baiwar Allah a duniya bata mallaki komai ba sai gashin kanta kuma Allah ya ta ne gashin kai ne gashin kanta ya wuce duwawunta da ta tsara wata aska a wurin waɗanda suke tare yan uwanta mata tana ja sai ta kama gashin kan nata haka ta riƙe daga tushen gashin sai ta yanke shi duka ta zaro shi haka sai ta tukka shi ya zama igiya sai ta samu yar takarda sai ta rubuta cewa kaga ta iya karatu da rubutu ta rubuta cewa ni Allah bai mallaka min abin da zan taimaka da shi a je wannan jihadi ba amma ga gashin kaina nan Allah ya mallaka min shi na yanko shi na tukka shi don Allah a ba wani soja wanda zai ji yakin nan don daga addinin Allah ko da dabai bai doke shi ko ɗaura doke shi in an tsaya ko ya mai da wannan gashin da na tuka ya mai da shi bulala dukan dokinsa a lokacin da yake kan hanyar zuwa jihadi ni nawa taimakon kenan kuma ina sa ran wannan abu da na yi Allah ni ma zai min rahama ina fata ina sa rai ni ma Allah ya min rahama jama'a tana wurgo wannan takarda da wannan tukkin gashin fartajjal masjidu masallacin sai ya rikice da hayaniyar jama'a sai ya ɗimoce ba da ƙira'ati hada ya riƙa bayan karanta wannan yar takardar wa kasura buka'un nas a lokacin ne kukan jama'a ya yawaita ashe kowa kuka yake shine hayaniyar kowa yana ta kuka yana tunanin to da ni ne watan da matan nan da ita ce Allah ya arzikin da ya bani to ya za a yi kenan da ma musulmi kun gani ko a yanzu a gwada imani daga nan bangaren hawa mata da kuke jiyo ma a can kowa ya gwada imanin shi da wannan tun an yi karatu ana neman taimako ko ba ka ba to kowa ya gwada a yau daga yau ba sai gobe ba ai dama ana irin wannan a karatu ka gwada ka gani in an ce kowa ya bayar ka laluba a jihu ka ji baka da abin da za ka bayar damki hular kanka ka wurga cafo agogonka ko hanset ɗinka wallahi tallahi ka wurga ai yau bari a tashi karatun za a gani daga nan ne za a gane imanin da gaske ne wallahi tallahi jama'ar musulmi barkuni mun taɓa karanta littafin nan da daɗewa a unguwanmu tun kafin ma mu fara aikin wani mu samu ma filin ginin markas mun taɓa karanta littafin nan a lokacin akwai wani yaro mahaifin shi dokta ne a nan cikin kwangu wallahi tallahi yana halartar karatun ana cewa kowa ya kawo nashi dalilin wannan wallahi wani na miƙewa yana fita sai je ya ɗauko wani ɗinɗime ma rediyo na shi wallahi kyakkyawar rediyo ya kawo ya aji wani ya je ya ɗauko fanka ya zo ya aji wannan yaron kayan da aka ɗinka mai na sallah wanda zai sa gab da sallah idi wallahi tallahi kawai sai kawo ya aji ya ce malam ga ya ajiyar a lokacin dubu uku da ɗari biyar aka siyar wanda in yanzu ne kaftani sai ya wurin dubu bakwai haɗa irin wannan kaftanin a yau sai wurin dubu bakwai a lokacin ne muka yi ma mata karatun wannan littafin wallahi cikin ɗaliban wata za ta yi aure an biya sadakinta naira dubu goma a lokacin ta roƙi arziki wurin iyayenta uwarta da ubanta don allah ɗauki dubu biyar aka yi masallaci wallahi bari gaya muku satin da ya wuce yarinya ce za a ɗaura mata aure goban nan in allah ya kai mu a nan masallacin bakwazuntu na rantsi da Allah sadakin da aka biya na auren naira dubu goma uwarta ta kawo cewa yarinyar nan ta roki arziki su kawo mana wannan kuɗin naira dubu goma a sadakin wallahi billahi gobe za a ɗaura auren a nan masallacin bakwazuntu za a ɗaura auren yar unguwar ce yarinya amma duk karatuka da ita da mahaifiyarta duk suna halartar majalisin har sai da nema uwar kai ban ji daɗi ba kuwa saboda karatun da muka ran talata bayan mun tashi da muke da mata da rana sannan ne mahaifiyar ta zo take mun bayan nan ga kuɗin naira dubu goma sai na ce kash ban ji daɗi ba ai ni irin wannan ina son a kawo min kamun a fara karatu dan a fito da shi gashi karar mata na kallo a nuna musu su san har yau akwai rijalu akwai nisa'u an gane ko ga irin su irin wannan baiwar Allah har yanzu akwai su baya sun ƙare ba ne da ma musulmi kun gane wannan ko to ko ma a maza ai ba mata ba kawai ka ji maza kuka suke daga ranar kundeji waka sura buka'un nas kukan jama'a sai kuka kai ka ɗau dubu talatin ka bayar kuɗin sadaki amma wacce ka ba ta ɗau dubu goma ta bayar a masallaci kai da ka ba da dubu talatin baka taba tunanin ka ɗau kwabo talatin da kai masallaci ba amma ita da ka ba a matsayin sadaki ta ɗauke dubu goma ta ba Allah kai da kai ta wahalar a banza kai baka ba Allah ba jama'ar musulmi kun gani wai koko addinin mu bai da bukata ne jama'a ku gane cewa addinin nan fa yakan waye gari shi ma cikin yunwa ba mai taimaka mai da abin da zai ci kenan yakan samu kanshi a tsaraici kenan ba mai tufatar da shi kullum a cewa musulmi sai in an ce a taimaka wai sannan ne za ka iya fitar da wani abu ka bayar jama'ar musulmi ba ka da tunani kenan kai in ka samu wani abu ka rinka tunanin addinin ka fana da bukata ba kuma sai an gaya ma ba ka sani ba sai an yi tambaya ba sai an ce a bayar ba tunda ka samu wani abu ka yanke kawai ka bada wani abu ai gaskiya alherin Allah ya kai da yawa yaran masallacin mu wallahi suna wannan kokarin tun wani karatu a baya da aka yi musu wallahi jama'a ku yaran da kafinta ne duk abin da ya a sana'arsa ta kafinta to zai kasa kuɗin goma ko nawa ne ɗaya na masallacin mu ne akwai yaron da ma'aikaci ne a zamfare ke aiki ma'aikacin gwamnati ne amma wallahi duk watan duniya dubu ɗaya ta albashin shi wallahi ta masallacin mu ne sama da shekara ɗaya da rabi jama'ar musulmi kun gane wannan makon nan da ya wuce ai zan gaya wa mutane in mun zo karatu a masallaci makon nan da ya wuce dan masallacinmu ne haka kawai wallahi talla ya ɗauko naira dubu ɗari ya ce malam gata ta ne ya ce ta masallaci ce saboda Allah ai ya kamata a ce duk inda mutanenmu ke haɗuwa amma haɗa ta addini yanzu na ya tambaye shi mu ba mu cewa wani ya bada kuɗi in yana masallacin mu sai da azumi amma kawai ya kawo naira dubu ɗari ya ce gata to irin wannan tunanin yana da kyau musulmi su zama da shi ka samu kuɗi kana tunanin gina gida eh to amma addini na da buƙatar wani abu jama'ar musulmi kun gani duk abin da ka ba addini ba fa irin ba wani bane domin wannan gina al'umma kake so ka yi tun da gina addini za a yi da abin da ka bayar kana kallon sahabbai fa duk sanda aka ce a bayar mutum bayi da shi kai mutum nawa ne cikin sahabban manzan Allah duk wanda lokacin zakka yayi in annabi ya ce masu kuɗi ku kawo zakka da Allah abin nan wallahi akwai akwai sahabban da su ba masu kuɗi bane amma idan suka ga 'yan uwansu sahabbai sun kawo zakka gaban manzan Allah sai su fashe da kuka tunda ba su da kuɗi cikin sabai an samu wanda saboda kukan da yi ya ce Allah da izininka da taimakonka baɗi sai na bada zakkan nan ma wallahi talla jama'ar musulmi yawo yake neman halas sai da ya tara kuɗin da suka isa zakka suka cika shekara ya kwaso ya kawo gaban manzon Allah ya ce alhamdulillah a yau ba abin da ya rage min cikin rukunan musulunci kowanne ne aiki da shi dan na yi hajji na yi azumi na yarda da kalmar shahada na yi sallah abin da ya rike zakka to na tashi na yi aiki da wannan abin da Allah ya ce na yin zakka na samu kuɗin na yi ya ce ko na mutu alhamdulillah to wai yanzu kai ko baka sana'a ko baka aiki ba za ka iya tashi ka matsa ka nemi sana'a ko faskare ma ka je kai ba ka samo kuɗi don ka kawo ka taimaki addini da shi in ya so kai ka zauna ka mutu a haka amma dai ka zo ka taimakawa addini wallahi zai zama abin kunya wai kowace mutane sun san akwai bukatar da addini ke da ita amma kullum sai an yi magana cewa ya taimaka karatukan nan duk da ake a wurin nan da duk sallolin da ake galibi da janareta ake kowa ya san ba ruwan famfo to ko ruwan famfo ne biya ake ba ruwan rijiya ake ɗiba a zuba ba a'a fetur ake siya za a zo a yi karatu tun kan magariba fa kuna kallon jannareta ne ke yi har sai mu kai tara da rabi wani zubin na dare a wurin nan tun kan magariba to ba mu tunanin cewa ake ana dura ma abin nan fetur ko ko kuna jin Allah na kawo kuɗi daga sama ne jannaretan nan fa ana mai juyi jannaretan nan ana mai sabis duk kuma biya ake ba abin da ake mai a kyauta kuma yanzu za a zo mu tare nan a ce da karatu a ce ya ba mai a janareta a ki za a yi a ce me to amfanin masu kula da masallacin ba su da amfani kai ne mai amfani amma baka kawo kudin taimakon sa fitar ba ba shi kenan ba wallahi tallahi jama'ar musulmi ko da yake alhamdulillah gaskiya an fara samun canji tun da gashi yanzu akalla ni shaida ne wallahi tallahi jama'ar musulmi makon nan da ya wuce haka kawai fa na ina nan karatu ya zo bai same ni ba gari na wayewa bayan asuba sai gashi kawai ya zo ya ce malam gashi naira dubu dubu guda ɗari naira dubu ɗari ba fi cewa aka yi kawo ba haka kawai ya gane alhamdulillah Allah mai wani fatahi eh shikenan bari kawo nashi gudunmuwar amma wani musulmi ya samu wani abu a rayuwa wai ba zai yi tunanin addinin shi na da bukata ba wai in ka ga ya taimaka to an yi magana ne amma in ba a magana ba to ya san addini bai da matsala kuma wallahi ya san da matsalar ko tsintsiya da ake sharan masallaci da ita kana jin kyauta ake zuwa an so siyafa ake butocin nan da za ka zo sallah kaga ba butar da za ka yi alwala sai ka yi surutu siya ake ya kamata a ce mu canza tunani gaskiya in dai har mace gata za a ce a taimaki addini ba ta mallaki komai ba amma ta kama gashin kanta ta yanki mace ta yanke gashin kanta fa haramun ne ta cire gashin kanta gaba ɗaya haramun ne sai dai in wata cuta ce larura za ta iya sa ta haka da ma musulmi kun gane wannan ko amma tare da haka tana ganin to ita ba gudunmuwar da za ta yi to amma Allah ya mallaka mata gashin kanta bari ta ce tunda tana ganin in ta bayar akwai abin da abin da ta bayar in zai taimaka wurin yakin nan da tsaga addini ko doki a rinka duka da da wannan gashin da ta tsika ta mai da shi igiya ko daura dokin ayin dan tsaya a wani ko da bai bai a masa jama'ar musulmi kun gane ko amma ka cika shaka koshi fam baka yi tunanin addinin ka na cikin yunwa ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da ai a cikin dubura ne aka haramta jama'ar musulmi kun gane wannan ina gaya muku wayewar mutanen madina ne saboda haka wannan mutumin kun ga dai bayan ɗan gajere ne kuma sai ya zama mummuna ka san ko kana da kyau aka ce ka kara da wanka to ba ka da kyau kuma ka jama'a kun gani to sai annabi ya tashi ya je neman auren wata yarinya yar madina ga shi irin wannan mutumin watan duk na muku shimfiɗan nan ne don ku fahimci za a samu matsala